أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul hadid jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha tara mun yi karatu game da kira da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi cewa waɗanda suka yi imani da Allah su sani cewa lokaci ya yi da zukatansu za su sadaukar ma'ambatan Allah su sadaukar ga alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce lokaci yayi Allah ya ce karfa su saki su yi nesa da addini kamar waɗanda aka ba su littafi kafin su suka yi Allah ya ce zuciyarsu sai ta bushe sai ya zama babu wani alkhairi da kan shiga cikin zuciyarsu ko kuma alkhairi da zai fito daga cikin wannan zuciya Allah ya ce amma ku sani Allah yana rayas da ƙasa bayan mutuwarta ma'ana Allah kan rayas da mataccen abu ya zama rayayye Allah yakan rayas da zukatan da suka bushe suka ƙeƙashe kuma su zama rayayyu su amfanar da waɗanda suke tattare da su har su amfanar da waɗansunsu muna roƙon Allah ya rayar mana da zukatanmu akan imani Allah ya tabbatar mana da zukatanmu akan imani to yau insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 20 Allah ya mana jagoranci ya sa mu dace da daidai to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim i'lamu annama al-hayatu to Allah sai ya ce i'lamu ku sani annallaha yuhyil arda ba'da mautiha Allah yana rayas da ƙasa bayan mutuwarta malamai suka ce goya wannan aya da aka yi a bayan faɗin Allah maɗaukacin sarki alam ya'ni lillazina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaqi wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fa tala alaihim amadu faqasat قلوبهم شديد ومغفرة من الله ورضوان الله أكبر.
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
Allah madaukakin sarki ya ce ilamu annamal hayatu duniya la'ibun wa lahawun Allah ya ce ku sani ku saurara ku ji Allah ya ce ku fahimta annamal hayatu duniya iyakar rayuwar duniya yanzu mai duniyan shi zai ba da labarin duniya da kansa idan kana da wata fahimta ma duniya saɓanin bayanin da Allah ya yi a kan duniya to ka yaudari kanka kuma duniya ta yaudare ka mun san dai duniya duniyar Allah ce Allah ne ya shimfiɗa ta Allah ne ya zuba duk abin da ke bayanta to yanzu Allah zai ba da labari game da ita duniya kanta saboda kai da kake rayuwa a cikinta ka yi mata kyakkyawan fahimta saboda ka samu bayani daga mahaliccinta yan uwa mun fahimta Allah ya ce ilamu annama alhayatu duniya Allah ya ce ku sani iyakar rayuwar duniya Allah sai ya zo da innama adatu hasri annama adatu hasri iyakar misalin rayuwar duniya ma'ana duniya banda wannan misali da Allah zai buga a kanta babu wani misali duk lokacin da ka ɗauko wani tunani a game da rayuwar duniya ba wannan da Allah ya yi bayanin ba to naka kuskure ne kuma duniya ta yaudare ka ne annamal hayatud duniya Allah ya ce iyakar rayuwar duniya la'ibun Allah ya ce wasa ce walahawun da shagala alla'i shine wasa irin wasan da yara suke yi za ka je ka shiga gida sai ka samu yaro ya ɗauki kara ya ɗauki ƙyallayen yadi ya rarrata ya a jikin karan ya hau yana cewa doki ne ina da kai kam ai ka san ba doki ba ne Allah ya ce to wallahi yadda kai yarda dokinsa ba doki ba ne Allah ya ce kai ma yadda kake kallon duniyan ba haka take ba misalin da Allah ya bayar akan duniya ƴan uwa mun fahimta sai kaga yara sun jera tayunsu suna garawa suna gudu wannan sai ya ce ai taya ta tafi wani tayan wannan gudu kai ai ka san ba tayar ce take gudu ba shi yake gudu yanzu kai da ka san in ka gara kai da ka yi gudu da ka gara tayar ne yadda ka san tayar ba ta gudu shi yake gudu Allah ya ce to duk abin da kake gani a rayuwar duniya ba hakika ba ne sai ka samu yarinya da yar bebinta tana cewa yarta ne wata tana tuka tuwon ƙasa kai ai za ka iya rantsewa da Allah tuwon da take tukawa ai ba tuwo ba ne kuma za ka rantse da Allah yar da take cewa yartan ce ai ba ya ba ce to kai ma Allah ya ce yadda kake kallon duniyan Allah ya ce kamar yadda yara suke kallon abin wasansu ne jama'a mun fahimta wannan mai duniyan ne ce haka duniya take kuma ya ce iyakar misalin rayuwar duniya kenan jama'a idan da mutane da su fahimci wannan misalin kuma su gane cewa wannan shine hakikar rayuwar duniya ai da za su sassauta ma kansu a rayuwar duniya yanzu duk yadda yaro ya kai ya kawo wajen neman silla ya zo ya zauna ya ɓare sillan ya yi motar motar za ta biya mishi bukata ne? ba za ta biya mishi bukata Allah ya ce ilamu annamal hayatud duniya Allah ya ce ku sani iyakar rayuwar duniya la'ibun Allah ya ce wasa ce wasa irin wasan da yara suke yi walahawun Allah ya ce kuma shagala ce duk wani abu da zai ɗauke hankalinka gabarin abin da zai amfane ka to ana ce mai shagala ne jama'a mun fahimta to dama ɗaya ɗaya daga cikin sharrin rayuwar duniya wadda ya jarabtu da ita ya kulla ƙawance da ita mafi munin illan da za ta mishi shine sai ta rakkanar da shi gabarin makomasa ɗaya daga cikin manyan sharrin duniya in dai har ka kulla ƙawance da ita to ɗaya daga cikin illar da za ta maka shine sai ta rafkanar da kai ita kuma abin da ke cikin tan ba za ta taɓa biya maka bukatar ka ba abin da kuma zai amfane ka ba za ta barka ka je zuwa gare shi ba jama'a mun fahimta Allah ya ce إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها
ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون Allah ya ce, Innan ladina la yarjuna liqa'ana Allah ya ce lallai waɗanda ba su fatar gamuwa da mu, ma'ana waɗanda ba su tunanin za su gamu da mu mu yi musu hukunci, waɗanda ba su yarda akwai tashin alkiyama ba. waradu bil hayati duniya kuma suka yarda da rayuwar duniya ta sayar musu sun saya waradu bil hayati duniya sun yarda da rayuwar duniya wa tama'annu biha Allah yace sun natsu da rayuwar duniya Allah sai yace wallazina hum an ayatina gafilun Allah yace to irin waɗannan su ne rafkanannu ga barin ayoyin mu duk inda ayar Allah ta nufa to suna rafkane ga barin ayar Allah amma me ya same su Allah ya ce rabu bil hayati duniya sun yarda da rayuwar duniya sun saya sun biya wa tsama annubiha sun natsu da rayuwar duniya ita duniya ta musu ta musu Allah ya ce to zaka samu arabkane suke a game da ayoyin mu jama'a mun fahimta a suratul ankabut haka Allah ya faɗa wa ma hadhihi al hayatud dunya illa lahawun wa la'ibun
وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الله يجي وما هذه الحياة الدنيا wannan rayuwar duniyan Allah ya ce ba komai bace illa lahawun wa la'ibun face shagala ce ɗauke hankali ne ga barin abun da yake alkhairi Allah ya ce kuma wasa ce irin wasar da yara suke yi وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب سي الله يتي وإن الدار الآخرة لهي الحيوان الله يتي والله إلى اللاهرة نني رايوا نجسكيا دجسكيا الله سيتي لو كانوا يعلمون إن هذا متاني سنغاني الله أكبر نعم
جماعة منجي لعب ولهو الله يتي واساتي الله يتي شغلاتي وتجداتي da yanzu nan za ta rafkanar da kai gabarin duk abin da zai amfane ka shi yasa ko a duniya ko a duniya mutum in ba shi da mafaɗi ya shiga uku a duniya domin ita iya tarkonta kawai iya tarkonta ta rafkanar da kai gabarin amfanin da zai amfane ka har na duniya balle na lahira to amma idan kana da waɗanda za su taka maka birki idan ta yaudare ka ka bi ta nan sai wani babban ka yazo ya ce ba za a yi ba to idan kai mai ji ne sai ka yadda ba za a yi ba to sai ka dan lallaba sai ka dan lallaba amma idan kai ba mai ji bane to sai ta share ma fili sai ka shigo sai ta rufe kofa a kanka laibun wa lahawun Allah ya ce rayuwar duniya ba wata ababa ce Allah ya ce face wasa ce face shagala ce wa zinatun Allah ya ce kuma ado ce a yi wanka a haɗu a shirya komi da komi Allah ya ce abinda duniya take tattare da shi kenan na ɗaya daga cikin abinda take tarko da shi a cikinta wajen halakar da bayin Allah shine amfani da ƙawa da take da shi wajen yaudaran bayin Allah jama'a mun fahimta ba laifi bane ka gina gida mai kyau ka shiga ka sayi mota mai kyau ka shiga ka ci abinci ka sa tufa mai kyau amma dai ka dinga ankara ka dinga ankara ka dinga ankara wazinatun Allah ya ce kuma kawa ce ado ne ababen sha'awa ne ga sunan Allah madaukakin sarki ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim Allah ya ce ka gaya musu ya ku bayina waɗanda kuka yi mugun barna a kan kanku da kanku kuka yi ba daidai ba ma kanku da kanku Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗebi tsammani daga rahamar Allah kar ku ɗebi tsammani ba za ku shiga aljanna ba kar ku ɗebi tsammani ba za ku yi sulhu da Allah ba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta laifi baki ɗayansa innahu huwal ghafur mu ga wane ne zai kau da kai daga yaudaran wannan kayan adon ya aikata aiki mai kyau inji Allah to karka yadda idan ka biye mishi sai cinye maka lokaci ita duniya duk kuɗinka duk haɗuwanka duk iya wankanka sai ta ƙare maka gudu haka ne ran da za ka yi ritaya ran da za ka yi ritaya a ranar wata sabuwar mota za ta fito kuma baka da halin saya haka ne ga sabbi nan labule sabbi sun fito motoci sabbi kuma kayi ritaya za ka kure mata gudu ne ba za ka kure mata gudu ba an bude komi sabbi gashi kuma yanzu baka aiki to sai ka bi ta a hankali shi yasa malamai suka ce ita duniya ana neman ta ne gwargwadon abin da zai biya maka bukata ya taimake ka akan neman lahira amma kar ka shata mata burace burace za ta kai ka tabaro ka za ta kai ka tabaro ka Allah ya samu dace Allah ya ce wazinatun kuma ita rayuwar duniya ado ce wa tafakurun bainakum Allah ya ce kuma ita rayuwar duniya alfahari ce a tsakaninku ado ne kuma alfahari ne abinda za ta ingiza ku zuwa gare shi shine wannan yayi kokari ya sha gaban wannan wannan yayi kokari ya sha gaban wannan wannan ya nuna ma wannan mu fa yan gari ne wannan ya nuna ma wannan mu fa yan anguwa ne wannan ya nuna ma wannan mu fa yan ƙasa ne wannan ya nuna ma wannan wa tafakurun bainakum Allah ya ce ba wani abu a cikin rayuwar duniya bayan waɗannan ababa da muka ambata Allah ya ce sai kuma alfahari a tsakaninku eh wannan yana ganin yafi wannan wannan yana ganin yafi wannan ka san wani ko magana ake ko bata mai rai akai sai ce mu din mu a to daga inda ka ji mutum ya fara cewa mu mu ta nada mishi sharri a kansa shi alfahari shi alfahari shi alfahari shi alfahari yana daga cikin abinda ke kaskantar da mutum ya walakantar da shi a rayuwa ka san yanzu alfahari har karatun addini ya shigo cikin karatun addini har karatun addini ana alfahari da shi duk inda kaga mutum ya yi alfahari da ko menene in dai a duniya ne wallahi ƙeyarsa sai ta taɓa ƙasa kaga suratul hadid ta kai ta kawo akan kiran mutane wajen yin infaki da taimako a tafarkin Allah yana daga cikin alkhairin da mutum zai riska mafi yawa mafi yawa shine maganar infaki da yawa cikin malamai suka ce wadda Allah ya bashi dukiya kamar an bashi ki din shiga aljanna kamar an bashi ki din shiga aljanna mu yi kokari mu yi kokari yadda Allah ke ta maimai bayin Allah yadda zai yi rayuwa a duniya ya zauna lafiya sai ce mishi wala tusayyir haddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقsid fi mashika واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير Luqmanul hikima yake ce ma ɗansa wala tusayyir haddaka lin-nasi karka dinga karkatar da haɓanka ma'ana karka dinga kallon banza wa mutane wala tamshi fil ardi marahan kar kuma ka dinga tafiya a bayan ƙasa da taƙama me yasa yace inna allaha la yuhibbu kulla muktalin fakur Allah bayi son duk wani mai taƙama mai jiji da kai daga lokacin da ka ɗauki alfahari da taƙama to Allah sai ya tsane ka Allah sai ya ƙi ka ya ce mishi to karka yi saboda Allah bayi son duk wani mai takama mai fariya waqasid fi mashika in zaka yi tafiya yace dana ka tafi a natse a tsakaice karka dinga tafiya irin tafiyan takama da alfahari wagadud min sauti ka dinga rintse sautin ka in zaka yi magana da mutane ya nuna ma dan yadda zai rayu jama'a mun fahimta wa tafakurun bainakum Allah ya ce kuma rayuwar duniya babu komai tattare da ita bayan wasa bayan shagala bayan ado da kwalliya da yake cikinta Allah ya ce sai kuma alfahari da yake tsakaninku jama'a mun fahimta e wannan sai dubi wannan wai yaren mutum ma wai dalili ne akan shi kaskantacce ne kun gane magana e wani yana ganin yare kaza su kaskantattu ne a'a in kaga mutum na da wannan tunanin to kawai akwai sauran jahiliya da maguzanci ne a jikinsa I know.
eh ka daga wani yare da ka sani ka daga wani yare da ka sani kai ka faɗi da me kuka fi su idan yan fashi ne akwai a yaren ku ko babu akwai karuwai a yaren ku ko babu akwai barayi a yaren ku ko babu wani dan iska ne ko babu a yaren ku babu jahilci ne idan mutum ya yi ba daidai ba to ya yi ba daidai ba kuma babu yaren da in ka daga yaren babu mutanen arziki a cikinsu saboda in ga mutum yana jifan mutane da kabilarsu da yarensu a to da sauran jahilci a tattare da shi dukkan bayi bayin Allah ne Allah ya karkasa yare a tsakanin bayi wanda ya fi kowa matsayi zai yi
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa unsa mu muka halicce ku daga namiji da mace daga annabi adam da nana hawwa'u Allah ya ce mu muka halicce ku da gunsu kowa ka gani a duniya idan an bi salsalarsa zai je ne ya haɗu da annabi adam da nana hawwa'u ina shi kenan waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila Allah yace muka sanya ku dangi dangi kabila kabila Allah me yasa ka karka samu yare yare kabilu kabilu daban Allah yace li ta'arafu domin sashi ya gane sashi wannan ya san wani dan uwansa ne wannan ya san wani dan uwansa ne wannan ya san wani wani ne wannan ya san Allah yace dalilin da yasa kenan amma inna akramakum indallahi atqakum Allah yace mafi karamci da daraja da matsayi a cikin ku a wajen Allah shine wadda ya fi kiyaye dokokin Allah wadda ya fi tsoron Allah daga cikin ku ina kun ga inda ake bi inna akramakum indallahi atqakum Now, to ɗaya daga cikin fitinar rayuwar duniya shine jefa alfahari ji da ji ji da kai a tsakanin juna watakila saboda ka samu abin duniya sai ka fara ma wani kallon banza haka ne ko watakila saboda kin zama hajiya duk wacce ta shigo gidanki sai kin kalli zaninta kafin ki hulla da ita wata fakurun bai da kuma haka ne jama'a muna jin abin da Allah ya toge rayuwar duniya a ciki ko la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum alfahari a tsakaninku wa takathurun fil amwali wal aulad Allah ya ce sai kuma gasa da alfahari na dukiya da yaya Allah ya ce rayuwar duniya kenan eh wa takathurun fil amwali wal aulad ayi alfahari da dukiya a yi gasan dukiya yana da mota biyu ya koma mota uku yana da gida biyu ya koma gida uku yana da gida a abuja shi ma wannan ya ya ya sai gida a abuja yan wato shi kenan eh so duniya kenan duk abin da Allah ya halatta maka ba laifi bane kai amfani da shi matukar kana da dama amma kar alfahari ya shiga kar alfahari ya shiga cikinsa yanzu zai bata maka duniyar kuma ya bata maka lahira wata kasurun fil amwali wal aulad Allah sai ya ce kamar fali gaifin Allah ya ce kamar ruwan sama ne wai in ma baku gane wancan misalin ba Allah ya ce to ga misali na biyu in wa ai mun fahimta ko rayuwar duniya Allah ya ce wasa ce shagala ce kawai hayaniya ce ado ne kawai ayi wanka a canza a yi wannan adon a yi wannan kwalliyan a canza gasa ne kawai wannan ya yi wannan wannan ya yi wannan wannan ya yi ƙoƙari ya fi wannan wannan ya yi ƙoƙari ya fi wannan Allah ya ce a nan duniya take yaudaran ku kuke ɓata lokacin ku wata kafirun fil amwali wal aulad sai kuma alfahari da 'ya'ya da dukiya wannan ɗansa yana karatu ana biyan dubu ɗari kaza wannan yana karatu shi ma ya ce bari ya kai ɗansa wajen da wannan yake karatu a'a wannan dukiyar Allah ya ce abin da yake tsakaninsu kenan to Allah sai ya ce ba idan ma ba ku gane wannan misalin ba akan duniya kamar masali gaisin Allah ce kamar ruwan sama ne da ya zo a lokacin tsananin bukatuwarsa ajabal kufara na batu sai tsironsa abinda ya tsiro daga wannan ruwa da Allah ya saukar sai ya ba da sha'awa ya burge manoma jama'a muna fahimta idan damina ta sauka aka yi shuka shuka ya fito ya yi kore shar ya zama abin sha'awa ai in ka gani akwai abin burgewa shi kuma mai gona in ya gani ai yakan samu kwanciyar hankali Allah ya ce to rayuwar duniya Allah ya ce ka masali gaisin kamar ruwan sama ne a'jabal kufara nabatuhu wadda abin da ya tsiro din shuke-shuken da aka shuka saboda sun yi kyau sun yi kore shar sai suka kayatar suka burge manoma manoma sai suka samu nishadi a tsammanin su nan gaba kaɗan za su samu amfani sun mai hiju Allah ya ce kafin ya yi kai kafin ya yi goyo kafin ya kai a girbe sai ya bushe fatarahu musfarran Allah ya ce sai ka gan shi yayi fatsi fatsi yayi jaja jaja ai kana ganin shuka ya fara wannan jaja jajan ai ka san kawai kwandem ko summa ya kunu hutsaman Allah ya ce sai ya zama karmami ya bushe ya zube yadda za a tattake shi Allah sai ya ce wa fil akhirati wa fil akhirati azabun shadidu Allah ya ce kuma bayan wannan tafka asaran idan an je lahira akwai azaba mai tsanani wa magfiratun min Allah wa ridwan wanda kuma suka yi imani da Allah su samu gafara da yardan Allah Allah sai ya ce wa man hayatud dunya illa mata'ul gurur Allah ce rayuwar duniya ba komai bace in ka gama jin daɗin Allah ce jin daɗi ne na rudi jin daɗin zai ruɗe ka ne kun ji jawabin mai duniya kamar saligaisin Allah ce kamar ruwan sama ne a'jabal kufara nabatu tsiron da ya tsiro shuke-shuke da aka yi sai suka ba da sha'awa wa manoma manoma suka samu kwanciyar hankali suna ji a ransu bana damina ta yi kyawu sun mai hiju Allah ya ce kawai gonakin gaba ɗaya sai suka bushe fatarahu musfarran kawai sai ka ganshi yayi yalo yayi fatsi fatsi sun mai yakunu hutaman kawai kuma sai ya zo ya zama karmami ya bushe ganyayyakin sai su zube a ƙasa jama'a mun ji rayuwar duniya duk inda Allah ya ba da misali akan rayuwar duniya bai taɓa ba da misalin da wani ya kai ma ya girbe ta ba babu Allah bai taɓa ba da misalin wai wani da ya dukufa ma duniya wai ya kai ma yau ya ci riba duk inda ya buga misalin galibi yana buga misalin ne da gona sai gonan ta kosa ta yi sai an zo dab da girbi Allah ya ce shi kenan sai mu lalata ta yanzu wannan gonan wanda ya zuba mata taki bai zuba takin banza ba wanda ya biya yan kwadago bai biya yan kwadagon banza ba ya biya na banza to duk ita duniya duk dabaranka baran da zaka buga mata kwano ka shiga ah. baran da zaka buga mata kwano ka shiga yan uwa muna fahimta
واضرب لهم كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما فأصبح هشيما تضروه الرياح الله أكبر.
وكان الله على كل شيء مقتدرا Allah ya ce wadrib lahum mathalar hayatid duniya Allah ya ce buga musu misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama Allah ya ce rayuwar duniya kamar ruwa ne da muke saukar da shi daga sama fahtalafa bihi nabatul ardi iri da yake cikin ƙasa sai ya cakuɗa da wannan ruwa da ya zubo daga sama ba yanzu amfani zai fito ba kenan ai dama dukkan dangin ciyayi da itatuwa irin yana cikin ƙasa ne to idan Allah ya zub da ruwa ya cakuɗa da wannan irin sai ku ga ciyawa kawai da sauran dangin tsirrai sun fara fitowa jama'a mun fahimta فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تبروه الرياح Allah ya ce to bayan ya fito kawai sai aka wayi gari ya zama bushashe ya lalace ya ɗaiɗaice kawai iska na kaɗa shi yana hura shi ba ya zama karmami ba nan ma kun gafa daga fitowansa Allah ya ce fa asbaha hashiman tabruhu riyahi sai ya zama karmami kawai iska na kaɗa shi jama'a muna fahimta innama mathalul hayati duniya kama in anzalnahu minas sama'i حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون nan ma a cikin suratu yunus Allah ya sake bada irin wannan misalin Allah ya ce innama matsalul hayati duniya Allah ya ce iyakar misalin rayuwar duniya yan uwa ai dai muna fahimta kama'in anzalnaku minas sama Allah ya ce kamar ruwa ne da muke sauko da shi daga sama kun ga da duk misalin zubi iri ɗaya ne kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi iri da yake cikin ƙasa sai ya cakuɗa da wannan ruwa da muka saukar daga sama mimma ya akulun nasu wal an'am iri wadda in ya tsiro dabbobi da mutane sukan ci a matsayin abinci sukan rayu da shi a matsayin abincin rayuwa mimma ya akulun nasu wal an'amu wadda mutane da dabbobi sukan ci Allah ya ce sai ya tsiro hatta idan aka zatil ardu zukurufaha wa zayyanat Allah ya ce har ta kai ma lokacin da ƙasa ta ɗauki ado ta yi kwalliya ma'ana ta yi kore shar ta zama abin sha'awa wa zanna ahaduha annahum qadiruna alaiha ai aikana ahaduha annahum qadiruna alaiha Allah ya ce manoma suka yanke maransu bana kam sun yi nasarar noma bana damina ta yi kyau ba da a samu abinci ba Allah ya ce a taha amruna lailan au naharan Allah ya ce sai al'amarinmu ya zo a cikin dare ko a cikin ini ya lalata waɗannan gonaki faja'alnaha hasidan Allah ya ce sai muka mai da waɗannan gonakin girbabbu lalatattu konannu ka allam ta gana bil amsi kamar jiya ba ita bace koriya shar din nan jama'a ina mun ji har masu gona ba sun za tsammani ba Allah ya sai aka wayi gari gona ta lalace to duk inda Allah ya tashi buga misalin duniya a wannan tsarin ke bugawa amma ba inda zaka samu inda mai gonan ya kai ma ya girbe ta a ababu to yanzu wannan gona da Allah ya buga misalin ta kama in anzalnahu minas sama'i فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت سيد كذا تي كليا تي أدو شوكا يزم أبن شعوى الله يتي أتاها أمرنا ليلا أو نهارا al'amarin mu sai zuwa cikin dare ko ini faja'alnaha hasidan sai muka mai da gonan lalatacciya ka allam ta gana bil amsi kamar ba ita bace koriya shar yanzu wadda wannan al'amari ya samu gonansa kuɗin da ya kashe na shuka da iri ba ya kashe kuɗin banza ba to wallahi duk misalin da Allah ke so ya gaya mana kenan in dai duniya ne wallahi da ka buga jikinka ne kawai da ɗanyen kara ita duniya manufar zuwan mu duniya don mu yi addini mu yi tanadin kiyama amma ba don mu gina duniya ba ita duniya ba ta ginuwa ba wadda ya isa ya gina ta dukkan ababen da Allah ya halatta mana na abinci sutura abin sha da sauran ababen da za mu gudanar da rayuwarmu Allah ya samar mana da waɗannan ababa ne domin su taimake mu wajen sauke wajibin da ya ɗora mana amma ba don mu zo mu miƙe kafa a cikin rayuwa ba in ka miƙe kafa ma da a naɗe maka da a naɗe maka in ka miƙe ma da a naɗe maka eh ka san wani idan ya shiga hada-hadan duniya hada-hadan duniya jam'i wallahi baya iya zuwa yi sallah jam'i wani a bakin shago zaka ga ya zauna yayi sallah sallah sallah fa a gida sallah a gida sabon Allah ne dole sallah a masallaci ake yi sallah a gida ko a bakin shago sabon Allah ne larura kawai take sa mutum a bashi dama yi sallah a gida wani makahu ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah ni makaho ne ni makaho ne ba ni da ɗan jagora ku ji uzurinsa ni makaho ne ba ni da ɗan jagora tsakanin gidana da masallaci akwai kwarurruka makaho ba ɗan jagora tsakanin gidansa da masallaci akwai kwarurruka ai ka san makaho kan akwai matsala yace na iya sallah a gida annabi yace in an kira sallah a masallaci kana ji yace ina ji annabi yace ka zo masallaci kawai kai in kai sallah a gida me da- da me zaka kare kanka shi makaho ne kuma ba dan jagora kuma hanyar akwai ramuka da duwatsu annabi yace kawai ka zo masallaci ba a bashi ba to kai ka faɗi in kai sallah a gida wani uzuri ne zai kare ka a gaban Allah eh a bakin shago mutum ya tsaya a bakin shagon sai yana sallah jama'a mun fahimta to duk wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana ambata mana waɗannan ababa fitintinun rayuwar duniya ne domin na farko mu yi nazari mu yi makan mu fada mu san yadda ya kamata mu zauna a cikinta ina da shi ya yi duniya to shi ya nuna mana yadda ya kamata mu yi mu'amala da ita amma in ka ɗauka duniya kai za ka shata makanka yadda za ka rayu a cikinta za ka sha mamaki za ka sha mamaki in ka ce za ka rayu ne a cikinta za ka sha mamaki jama'a mun fahimta saboda ka yadda mahalicinmu ya gaya mana yadda take Allahu akbar hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu sa'id al-kudri al-imam muslim ya fidda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna dunya hulwatun khadira annabi yace duniya tana da zaki zakin yaudara annabi yace kuma a ido tana da ban sha'awa ban sha'awan yaudara wa inna allaha mustakhlifakum fiha wa inna allaha mustakhlifakum fiha gashi Allah ya kalifantar da ku a cikin ta ma'ana ya sanya ku mamaya a cikin ta fa yanzuru kaifa ta'malun don ya ga yaya daku yi annabi sai ya ce fattaqud dunya ku ji tsoron duniya wattaqun nisa annabi ya ce ku ji tsoron mata ku yi taka tsantsan da duniya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi taka tsantsan Allah sai ya ce wa mal hayatu duniya illa mata'ul gurur Allah ya ce rayuwar duniya ba wata ababa ce face jin daɗi ne jin daɗi na ruɗe jama'a shi yasa wurare dewa za ka gani a cikin alkur'ani Allah sai dinga cewa fala ta gurrannakum alhayatud dunya fala ta gurrannakum alhayatud dunya kar ku bari rayuwar duniya ta rude ku wala ya gurrannakum billahi algarur kar ku bar shaydan ya rude ku ya raba ku da Allah kar ku bar rayuwar duniya ta rude ku ai tana rudin ne ko
يا أيها الذين وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne duk daren dadewa da ai tashin alkiyama inna wa'adallahi haqqun fala tagurrannakum alhayatud dunya Allah yace kar ku bari rayuwar duniya ta rude ku wala yagurrannakum billahi algarun kar ku bari mai rudin nan ya rude ku ya raba ku da Allah jama'a muna ji ko Allah sai ce kar ku bar duniya ta rude ku kar ku bar duniya ta rude ku kar ku bar duniya ta rude ku wannan shine sifa ta rayuwar duniya ga mai hankali zai ɗauki wannan wa'azin tunda mai duniya ne ya yi bayani akan duniya kaga yanzu duk wani wanda zai zo yi ma wani calculation akan rayuwar duniya to zai bata maka lokaci ne tunda mai ita ya riga ya yi bayani akan ta jama'a muna fahimta me ita ya riga ya yi bayani akan ta kasan da yawan mutane sukan gagara bambance jin daɗin da duniya take iya bayarwa a ai ba duk jin daɗi ne ake ji ba to galibi jin daɗin da mutane suke so su samu a duniyan ita duniya ba ta ba da shi ba ta ba da shi wadda galibi shine damuwar mutanen ita duniya ba ta ba da shi Eh. almut'a ba gashi ba wa mal hayatu duniya illa mata'ul gurur wannan almata ma tahsulu bihi almut'a in an ce almata'u shine abinda za a ji daɗi da shi to shi jin daɗi ya kasu kashi biyu haka malamai suka ce akwai mut'a kalbiya ruhiya akwai mut'a jasadiyya jin daɗi akwai jin daɗi irin na ka samu kwanciyar hankali da natsuwa da nishaɗi da farin ciki a ranka akwai kuma jin daɗi irin na gangan jiki jama'a mun fahimta to da AC da mota da kaji da fulawa su suna ba da daɗin gangan jiki ne amma ba su sa zuciya ta samu kwanciyar hankali ai shine Allah yake cewa wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am Allah ya ce wallazina kafaru wayanda suka kafirce ma Allah yatamatta'una suna jin daɗi a duniya wa ya'kuluna a ci a sha sai Allah ya ce kamata a kulul an'amu kamar yadda dabbobin gida suke jin daɗi kamar yadda dabbobin gida suke cin abinci ai kaga ai kaga da bambancin abincin tinkiya da naka to idan aka ce kai ma manufar ka irin na tinkiya ne ka ji daɗi a rayuwa ai babu jin daɗi ya tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu kamar yadda al'an'am suke cin abinci yadda dabbobi suke cin abinci Allah sai ce wan naru maswal lahum wuta ita ce makomarsu to irin jin daɗin rayuwar duniya kenan amma zuciya ta samu kwanciyar hankali a samu nishaɗi zuciya ta sarara wallahi tallahi wannan sai alakarka da Allah ta yi kyau kafin ka same shi jama'a mun gani kaji ba su sa wannan AC ba yi sa wannan gida mai fulawa ba yi sa wannan ka samu kwanciyar hankali nishadi rayuwa nagartacciya wallahi wannan sai in alakar ka da Allah ta yi kyau amma ba wani abu a duniya da zai baka shi jama'a mun fahimta ba abin da zai baka shi shi yasa malamai suka ce sa'ada wannan sa'ada a samu walwala a samu jin daɗi suka ce ya kasu kashe biyu akwai sa'ada wahamiya akwai sa'ada hakikiya jin daɗi akwai jin daɗin asalin shi jin daɗi ne akwai jin daɗin da kuma kai ne ka ruɗe azaba ne sai ka ɗauke shi jin daɗi ne kaga wiwi in wiwi wallahi suna shan wiwi ne wai don su ji daɗi sai suka shiga matsala duk inda kaga dan wiwi ya fara shan wiwi ne ko sigari wannan kar ka wai yana so ne dan dinga jin daɗi daɗi wasa wasa wasa wasa Allah sai kaga uwarsa ma ta tsane shi don Allah ya ji daɗi a rayuwa dan wiwi duk anguwansu akwai inda zai je neman bashi a bashi yanzu ya ji daɗi a rayuwa dan wiwi akwai gidan da zai je neman aure in ba gidan yan iska ba a bashi to haka in kaga mutum na neman mata wai yana so ya huta ne sai ya kai kanshi bala'i in kaga mutum na shan giya wai yana so ya huta ne to hutu ba ta nan ake samun sa ba idan kana so ka huta alakar ka da Allah ta yi kyau wani cikin magabata yake cewa law alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahanu fihi min sururi wan na'imi lajadaluna alaihi bisuyuf yace idan da masu mulki da 'ya'yan masu mulki sun san abin da muke ciki na farin ciki da ni'ima a zuciyarmu da sun zo sun yaƙe mu da takubbansu a kan shi jama'a mun fahimta alaka da Allah ke sa a samu inshirahu sadar a samu natsuwa a samu kwanciyar hankali Allah a Qur'ani yace man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw untha Allah ya ce duk wanda ya aikata nagartaccen aiki namiji ne ko mace wa huwa mu'minun kuma ya aikata aikin yana mai imani da Allah falanuhu yannahu hayatan tayyiba Allah ya ce wallahi za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi ina jama'a mun ji man amila salihan min zakarin aw untha Allah ya ce duk wanda ya aikata aiki mai kyau wadda ya dace da shara min zakarin aw unsa namiji ne ko mace ne wa huwa mu'minun kuma aikin ya ginu ne akan imani wadda yayi aikin yana mai imani da Allah Allah sai ya ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah ya ce a duniya za mu rayar da shi rayuwa da daɗar rayuwa wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ya ce in sun dawo lahira za mu yi musu sakayya akan aikin da suka aikata da mafi alkhairin abin da suka aikata jama'a mun fahimta mun ji inda ake samun kwanciyar hankali ai a wani go Allah yace allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dhikrillah
بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Allah yace allazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah Allah yace zukatansu sukan samu natsuwa ne da nishadi ta hanyar ambaton Allah ta hanyar alaka da Allah ta hanyar alaka da addinin Allah Allah sai yace ala ku saurara ku ji bi dhikrillah tatma'innul qulub Allah yace da ambaton Allah alaka da Allah riko da addini Allah yace zukata sukan samu natsuwa ina da mun ji inda ake samun natsuwa to in wannan kake nema shi ga layinsa amma idan ka ji ne da AC da sauransu kuma ga layinsu
من كان يريد الآخرة وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Allah ya ce man kana yuridul hayatar duniya wa zinataha wadda iya damuwansa shine rayuwar duniya a don rayuwar duniya a more a rayuwar duniya shi kiyama bata dame shi ba nuwaffi ilaihim a'malahum fiha Allah ya ce zamu cika mishi nuwaffi ilaihim a'malahum fiha Allah ya ce zamu cika musu ayyukan su a duniya duk abin da suka yi Allah ya ce sai mu biya su a nan duniya wa hum fiha la yubkasun Allah ya ce a nan duniya ba za mu tauye musu komai ba sai ya ce ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar Allah ya ce to irin waɗannan in an je lahira ba su da komai sai wuta wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun Allah ya ce duk abin da suka aikata a rayuwar duniya ya ɓaci Allah ya ce duk ayyukansu aikin banza ne babu sakamakon da zai amfani su a lahira jama'a muna ji alaka da Allah alaka mai kyau riko da addini shi ke samar da kwanciyar hankali da zaman lafiya jama'a mun fahimta idan zuciya ce ake bukata ta samu natsuwa to bi zikirin lahi takma innul ta hanyar ambaton Allah zukata suke natsuwa ka kyautata addini ka kyautata tauhidinka ka kyautata alakarka da mahaliccinka ka kyautata alakarka da bayin Allah to za ka samu karbuwa a gun Allah in ka samu karbuwa a gun Allah kuma ai ka sha kwana ka sha kwana Allah ya ce wa mal hayatud duniya illa mata'ul gurur Allah ya ce rayuwar duniya ba komai bace face jin daɗi ne irin jin daɗi na rudi inji Allah duk abin da waɗannan ayoyi suke kiran mu zuwa gare shi 'yan uwa shine kar mu sakankance da rayuwar duniya za ta mana sakiya jama'a mun fahimta kar mu sakankance ya zam muna da taka tsantsan sosai wajen gudanar mu a rayuwar duniya kar mu rafkana kar mu gafala a cikin rayuwar duniya mu zam a faɗake mu zam a farke to yanzu malam wanda ya san lissafin duniya haka take ya je ya fasa kofan wani ya kwashe mai kaya ai shi ya dauka in ya kwashe kayan zai sha ne ya dauka in ya kwashe kayan zai sha ne a'a za a cin mishi to Allah ya sa mun fahimta Allah kuma ya tabbatar da digadigan mu Allah ya tabbatar da digadigan mu Allah ya ce ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد الاخره أكوي عذاب من سنني ومغفرة من الله ورضوان كما الاخره أكوي غافرة دقى الله دكما يرجع إذا متن يا بالله دنيا يفيفي تدنيا azaba mai tsanani idan mutum ya fifita lahira ya fifita imani to gafara da yardan Allah wa man hayatud dunya إلا متاع الغرور تسي الله يجي سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Allah ya ce sabiku ila magfiratin min rabbikum Allah ya ce ku yi musabaka ku yi tsere tsere ila magfiratin min rabbikum zuwa ga gafarar ubangijinku wata gafara daga ubangijinku wa jannatin da wata gidar aljanna Allah ya ce ku yi musabaka Kun- kun ji inda ake tsere tsere sabiku ila magfiratin ku yi tsere tsere in ji Allah ku yi musabaka a tsakaninku ila magfiratin zuwa ga wata gafara min rabbikum daga ubangijinku ma'ana ku yi tsere-tsere zuwa ga ayyukan da ake samun gafara sanadiyar su jama'a mun fahimta ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi wanda ya azumin watan ramadan yana mai imani da Allah yana mai fatar samun sakamako lada a wajen Allah an gafarta mishi abinda ya gabata na laifuffukansa kenan yin azumin watan Ramadan ai hanya ce ta samun gafaran Allah ko to dukkan abinda ake samu gafara a sanadiyar riko da su Allah ya ce ku yi tsere tsere ila magfiratin min rabbikum zuwa ga neman gafara daga wajen ubangijinku wa jannatin da kuma samun wata aljanna arduha wadda fadin aljannan ka ardi sama'i wal ardi kaman fadin sama da ƙasa aljannar take karba ka dauka wai fili ne kawai kayan shagali ne ta kota ida eh ka san aka ce ka ardi sama'i wal ardi kaman fadin sama da ƙasa to zai shaci wani katon fili ya ga kamar nan kan jeji ne kawai an yi katanga ne a'a ina amin ko ta ina hutu ne kawai wallahi malam ai in mutum bai yi addini ba ai ya cuci kansa ai mutum bai yi addini ba ai bai more ba wallahi ku je ku yi ta shagalin ku kawai yi malam amin Ah, to in ma baka yi addinin ba saura ma shekara nawa ne saura ma shekara nawa ne in ma baka yi addinin ba saura shekara nawa tun tuni baka hole ba sai yanzu ka doshi hamsin ne tukunan za ka hole a ina a wace anguwa a wani gari a ina za ka hole wallahi malam tsabin yaudarar duniya ce kawai kai da ka haura arba'in tun tuni baka samu kuɗin ba yanzu ne za ka samu kuɗin a ina kuma za ka same su a ina kuɗin suke a ina kuɗin suke haka ne haka ne malam idan mutum na rarrashin kansa yana faɗa ma kansa yana dannan kansa wallahi malam sai ya gama lafiya cikin ikon Allah sai ya gama lafiya Ah, to malam tun da karfinka baka kulla komai ba yanzu karfinka ya fara raguwa yanzu ne za ka kulla yaudarar ka kawai take yi tana ce maka da ka yi da ka yi da ka yi da ka yi kawai sai ka ga ajali kun yi kun shiga bracket da shi eh ga ka gashi a cikin square haka ne Allah ya samu dace ai malam kai kawai kai kawai daga kallon rayuwar duniya wallahi ka san mai yaudariya ce yadda muke rayuwa a duniya wallahi in kana da lura kawai ka san duniya wallahi mai yaudariya ce Allah ya ce ku yi gaugawa ku yi musabaka wajen neman gafara da aljanna ku yi musabaka wajen neman wata irin gafara daga ubangijinku wa jannatin da samun wata aljanna arduha fadinta ka ardi sama'i wal ardi kaman fadin sama ne da ƙasa uiddat lillazina amanu billahi wa rusuli an yi tanadinta ne domin waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah ina mun ji wadda aka musu tanadi uiddat lillazina amanu billahi wa rusuli an yi tanadin wannan aljannan ne wannan gafarar ne ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah Allah sai ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha Allah ya ce wannan kuma duka falala ce ta Allah da yake ba da ita mawadde su Allah ya sa muna cikin su wallahu dhul fadlil azim Allah ma'abucin falala ne mai girma falalar Allah ta yalwaci komai ta yalwaci kowa abinda ake bukata ka yi riko da sababi sai ka shiga cikin falalarsa sai ka shiga cikin rahamarsa amma yawan yawan mutane bai sa falalar Allah ai ta kasa bai sa falalar Allah ta kasa yanzu baka ga iska yadda ake sakowa ba wani yana tare ma wani ita ce kashin bayan rayuwar to ka dubi yadda ake sake ta ba wadda zai ce wannan yayi ba ba kere ni ba ni samu na sha to kaso in Allah zai kasa haka yake yi in ya kasa babu mai tsarewa kai yanzu numfashi ma inda budget ake yi a turo a raba kowa ya samu ai da an samu matsala wallahi mutum ɗaya sai ya kwashi na anguwa guda ya sai ya koyi amma ga kanan baka da ko kobo sai ya mutu ya barka saboda ba shi yake kasawa ba da tuntuni Allah ya sa mu dace wallahu dhul fadlil azim Allah ma abucin falala ne mai girma Allah ya dace da mu to sai mu kwana anan sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika